الحمد لله الذي أمرنا بالإحسان إلى الجار وحث على التراحم والتعاون بين الجيران وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله فوز في الدنيا والآخرة عباد الله حديثنا اليوم عن حقوق الجوار وهو أمر عظيم في الإسلام حيث أكدت الشريعة الإسلامية على حق الجار وضرورة الإحسان إليه وحسن معاملته قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل في هذه الآيات الكريمة يأمرنا الله تعالى بالإحسان إلى الجار سواء كان قريبا أو بعيدا في القرابة فهذا يدل على عظمة مكانة الجار في الإسلام وقد جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث يدل على أهمية حقوق الجار في الإسلام إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن الجار قد يكون له نسيب في الميراث لكثرة ما أوصاه به جبريل عليه السلام أيها المؤمنون إن حقوق الجار ليست مق... ليست مقتصرة على مجرد الكافة عن العادة بل تتعدى إلى الإحسان إليه بالقول والعمل والتعاون معه فيما ينفعه والتغاضى عن زلاته ومسا... ومشاركته في أفراحه وأحزانه وزيارته إذا مرض ومساعدته إذا احتاج أيها المسلمون قد حث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة الجار وحرم إيذاءه قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره رواه البخاري ومسلم فهذا الحديث يظهر لنا أن الإيمان الكامل لا يتحقق إلا بالإحسان إلى الجار وعدم إيذائه بأي شيء من الأشكال عباد الله إن من صور الإحسان إلى الجار أن تكون له عونا في حاجته وأن تعامله بالصدق والإخلاص وأن تتغافل عن زلاته وأن تحسن إليه كما تحب أن يحسن إليك عباد الله إن حقوق الجار من أهم ما يجب على المسلم الاهتمام به وتطبيق وتطبيقه في حياته اليومية فإحسان فإحسان الجيران بعضهم إلى بعض سبب في نشر الحب والتعاون والتعايش والتعايش السلمية في المجتمع وينبغي لنا عباد الله أن نتذكر دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره متفق عليه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحسنين إلى جيراننا وأن يحقق بيننا الفتى والمحبة والتراهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد ‘yan wa musulunci hudubarmu a yau a wannan masallaci namu na masjuda abu huraira tana yi mana nasiha ne da jan hankali ko in ce faɗakarwa akan abubuwa da suka shafi haƙoƙi na maƙoci akan maƙocinsa. Lalle uwa musulmi mu sani rayuwar mutum musulmi a ƙarƙashin addinin musulunci akwai abubuwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa waɗanda sai da su ne haƙoƙin da yake tsakaninmu yake cika. Za mu ga Allah maɗaukakin sarki ya halitta wasu haƙoƙi wadda ya ɗora a kanmu ake buƙatar mu mu bayar sai Allah maɗaukakin sarki kuma ya sanya wasu haƙoƙi waɗanda ya ɗora wa wasu kuma namu ne a kansu su bayar don haka uwa musulmi Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana rabauta da ɗaukakar daraja da ci gaba a gurin mutum musulmi yana tabbata ne idan ya yi ƙoƙari wajen bayar da haƙoƙin da ike kansa na musulunci shi yasa za mu ga allah maɗaukakin sarki sai ya yi ta ƙoƙari ya yi ta turo mana da manzanni al'umma bisa al'umma manzo a bisa manzo ba don komai ba sai don su zo su tsaftace wannan al'umma ɗin ta allah maɗaukakin sarki to ya ku bayan allah ga allah maɗaukakin sarki yana yi mana magana domin mu gane cewar daga cikin haƙoƙi da ike kanmu wanda ya zama wajibi a kanmu mu bayar akwai haƙƙi na maƙocina a kaina akwai haƙƙi na maƙocinka a kanka akwai haƙƙi na maƙotansa a kansu akwai haƙoƙi wanda yake a tsakanin 'yan uwa musulmi to 'yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki sai yake fara mana yake cewa ku bauta wa Allah shi kaɗai kar ku haɗa shi da wani a wajen bauta ɗin nan Allah madaukakin sarki yake ce kuma game da mahaifa guda biyu ku kasance masu kyautatawa a gare su sannan akwai ma'abota zumunci wa'anda suke da kusanci da ku da zumunci su ma Allah madaukakin sarki yake ce ku kyautata musu sannan kuma da waɗanda suke marayu su ma ku kyautata musu Allah madaukakin sarki yake ce akwai matalauta har ila yau a cikin ku ku kyautata musu sai Allah madaukakin sarki ya bujiro da wannan magana da muke na haƙƙi na makoci akan makocinsa yake faɗa mana cewa ku kuma kyautata ga wanda ike makocinka ne makusanci da kuma wanda yake makocinka ne manisanci Allah madaukakin sarki yake cewa ku kyautata zuwa ga waɗannan hatta wanda yake yake ɗan hanya shi ma Allah madaukakin sarki yake ce ku kyautata masa to don haka yan uwa musulmi a ƙarƙashin wannan aya mai girma da daraja sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fitar da hadisinsa inda yake yi mana bayani da nusar da mu don mu gane cewar mahimmanci na bayar da haƙƙi na makoci akan wadda yake makoci ne ya ce mala'ika jibril alaihi salam ya zo gare shi da saƙon allah maɗaukakin sarki yana yi masa wasicci da nuna masa girma da kima na darajar makoci a gurin makocinsa face har sai da mala'ika jibrilu yake yi wa annabi bayani har sai da annabi ya ji bayanin yadda ike nanata masa shi to he da sahabbai a lokacin suke tunani da zaton cewa ba za a gushe ba annabi yana jaddada haƙƙin makoci akan makoci har sai ta je gargarar da ya bayyana za a waye gari makoci ya mutu ma makocinsa igaje shi me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani ya ce saboda irin yadda mala'ika jibril ya zo yake ta nuna masa irin haƙƙi ko girman haƙƙin na makoci akan makocinsa har ila yau a gargashin wannan yan uwa musulmi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wani hadisi wadda yake ƙara ambata mana idan muna jin cewa mu mun yi imani na gaskiya na hakika da Allah maɗaukakin sarki da kuma ranar da za mu tsaya a gaban Allah domin a yi hisabi sai annabi ya ce to wannan ga duk yayi wannan imani din to ya yi ƙoƙari ya ga ya girmama ya kuma mutunta maƙocinsa. To yan uwa musulmi idan dai har za mu ba da dubanmu a kan wannan sai mu ga cewar ashe kenan zamantakewarmu da muke yi da makota wajibci ne a kanmu wadda Allah madaukakin sarki ya ɗora don mu cika haƙoƙi na su waɗannan makotanmu da suka zama abokanan zaman mu a gurin zama. to yan uwa musulmi idan muka duba za mu ga abin da ake bukata shine makocinka ka zama kana sanin me yake faruwa a kansa idan ya zo ya shiga cikin wani al'amari na farin ciki ka taya shi farin ciki in ya shiga wani al'amari na bukatar a yi jaje ka taya shi a yi jaje in aka shiga wani yanayi na larura ka ziyarce shi don ka duba ka ga yaya yanayin lafiyarsa yake da wannan ake duba zuwa ga duk wanda aka hada makotaka da shi ka gane mutumin mai daraja ne ko kuma bashi da daraja a cikin al'ummar da yake rayuwa saboda za mu ga a zamanin yanzu da yawa sun yi nisa wajen cutar da makotansu kuma idan muka duba ko a yanzu mun karanta wani hadisin wanda ba wancan ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa jaddada mana wannan wanda duk ya yi imani da Allah da ranar yanin kiyama annabi ya ce to kar ya cutar da makocinsa to sai na zo yanzu ni na duba na gani wacce irin zamantakewa ce take tafiya a tsakanina da makotana kai ma ka duba wancan ma ya duba kowa ya duba sai a binkici abubuwa din daga nan ne sai mu zo mu gane ina ne muka tauye sai mu gyara domin me soyayyar da take da buƙatar ta wanzu a tsakanin mutane suna rayuwa ta ci gaba da wanzuwa da ƙaunar juna amma yanzu da yawa sun yi nisa wajen fatan sharri wajen fatan wani abu na tsiya ko na banza ya samu wani mutumin da makocinka ne to lalle yan uwa musulmi mu sani manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a matsayin mu na musulmai cewa kowanne makoci yana da haƙƙi akan makocinsa to manzo sallallahu alaihi wasallam saboda ka ƙara ganewa sai ya ƙara yin hadisi wanda ya fitar don ya nuna mana mu gane cewa a makotan ma wani makocin ya fi wani makocin girman haƙƙi a kanka. ka sai manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa makota sun rabu kashi uku ne akwai makoci wadda a kanka yana da haƙƙi guda ɗaya akwai makoci wanda a kanka yana da haƙƙoƙi guda biyu akwai makoci wanda a kanka yana da haƙƙoƙi guda uku manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya bayyana mana domin mu gane ya ce makoci wanda ike makocinka kuma yake da haƙoƙi guda uku a kanka shine wanda makocinka ne ka haɗa makota da shi yana da haƙƙi a kanka na makota bayan makocinka ne ya zama kuma har ila yau musulmi ne to yana da haƙƙi a kanka na me na addinin musulunci abu na uku da yake da haƙƙi har ila yau bayan kasancewarsa makoci kasancewarsa musulmi he ya kasance kuma ɗan uwanka ne na jini to wannan makocin yayin da ka hada makotaka da shi shi iya da haƙƙoƙi a kanka guda uku domin wajibinka ne ka bashi haƙƙinsa na ‘yan uwantaka a matsayinsa na ɗan uwanka na jini kuma wajibi ne a kanka ka bashi haƙƙinsa a matsayinsa na wadda ike addininka na musulunci kuka hada addini ɗaya da shi sannan kuma na uku makocinka ne makoci wadda yake da haƙƙi guda biyu shine makoci wadda ike yana da makotaka da kai kuma musulmi ne to shi iya da iya haƙƙi a kanka na maƙocinka ne kuma yana da haƙƙi a kanka na shi musulmi ne dan uwanka shi bai haɗa dangantaka da kai na jini ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makoci mai haƙƙi ƙwara ɗaya tal a kanka a matsayinka na musulmi shine wanda ka haɗa maƙotaka da shi amma kuma shi ba musulmi ne dan uwanka ba na'am kenan shi ba musulmi bane don haka iya haƙƙin da yake kanka nasa shine ka cika wannan abubuwa da aka umarce ka na mutunta shi da ziyartarsa idan akwai bukata da kai masa abubuwan da ya dace don ka taimake shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yana haifar da soyayya kuma ka ga yadda darajar ka za ta ɗaukaka a tsakanin makotanka na'am to wani zai iya ce a nan ya za a yi tun da shi ba musulmi ba ne ma a aiko baya bukatar ko sallama ta na yi masa gidansa ba lafiya wala bai isa ita ka an ce bari in je in duba shi ko wani abu ba to in kai wannan har ila sai a ce baka yi koyi ba dawa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi ya hada makotaka da mutumin da bayan baya cikin musulunci yana kuma cikin waɗanda suka fi tafiya sahun gaba wajen cutarwa da zaluntar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ya zo da addinin musulunci saboda iya kiran al'umma su dawo su yi abin da ya kamata makocinsa ne amma sai ya ga da meye ne zan damu wannan mutumin shikenan sai ya zo duk wani tarkacen kazanta da shara da waye na gidansa tunda makoci ne sai a ɗeba a zuba ta katanga cikin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun sanya aka yi annabi ya gane cewar akwai matsala a gidan shine duk safiyar da ake watsa wannan datti da kazanta he aka waye gari he annabi ya ga ai ba a watso abun ba yau a daidai irin lokacin da aka saba watsowa saboda haƙƙi na makotaka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to bari ya bi diddigi ya ji kalau kuwa da ya tambaya sai aka ce ai shi mai gidan ne ya kwanta babu lafiya ba lafiya eh babu lafiya ya ce to ba komai bari mu dawo sai mu je a duba shi ciwa wannan da ba musulmin ba kuma iya kan gaba wajen cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da ya dawo ya zo aka yi sallama gidansa ya shiga gidan ya duba shi ya yi masa fatan Allah ya sauwaƙe ya yi masa adoyi ya ce ai na zo na waye gari sai na ga ɗan abin nan da aka saba jehowa ba a jeho ba ɗan abubuwan nan ya na ga ba a zuba ba na tambaya aka ce ai ba lafiya na ce to akwai buƙatar na zo na duba ka don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba shi da ya duba shi ya ji daɗi duk irin cuta da wulakancin da nake yi masa a matsayinsa na makocina amma ni kuma har zan kwanta ba lafiya ya zo ya leƙo a cikin gidana ya duba ni kuma ya mun fatan warkewa ya ce ka addinin musulunci shine addini na gaskiya to yan uwa musulmi har ila yau yaya za ka yi ka gane waye makocina wadda yake da haƙoƙin da suka kamata in bayar manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar makara zuba ba sai da ya ƙara faɗa mana idan ka zo ka sa kanka arewa da gidanka ka fara irga gidaje sai ka irga gida ɗaya biyu har arba'in daga kan na ɗaya zuwa talatin da tara arba'in maƙotanka ne da kowanne yake da haƙƙin ya samu kulawarka idan ka zo ka sa kai ka juya kudu haka za ka irga gidaje yamma gabar duk waɗannan mutanen arba'in sau hudu nawa 120 sau biyu nawa 240 to gidaje 240 din nan kowa iya da haƙƙi a kanka in ba lafiya ka ziyarce su in damuwa ta samu ka je ka jajanta in an samu ɗaukaka daraja ka je ka yi manna ka yi addu'o'i da fatan alkhairi muna yi a yanzu ta kai gargarar da yanzu makoci bai sai tsawata wa ɗan makoci ba ta kai gargarar a yanzu makoci bai isa ita ka gidan makocinsa ba ta kai gargarar da a yanzu sahu a sallah za ka zo ka tsaya sallah za ka yi ka gaida ubangijin ka yi addu'a ka roƙi gafararsa ka nemi cigabansa amma wai wani iya jin shi ba zai iya haɗa sahu da wani ba da ka buɗa bari kai bincike sai ka ga makocinsa ne ina za mu je da irin wannan rayuwar to wani zai iya cewa to mu muna rayuwa a karkara gidajenmu ba a jere suke ba gidajenmu ba a musu taswirar da zaka gane da wannan da wannan da wannan ba ko gidajenmu in ka samu gida ɗaya a nan ya kaje kamar magama ka ƙara samun gida ɗaya ko sai ka je tsallaken musawa ko wasu gurare irin wannan na'am har ila kana da buƙatar a maka bayani annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar mu kara zuba ba yace yadda zaka gane su in wannan yayi nisa a tazarar to ka daɗa dawowa sai ka zo ka duba duk waɗanda kuke zuwa ku haɗu a wata duriya guda ɗaya ku zauna ko ku yi shira ko kasuwar ku ce ko wani gu ku ɗebi ruwa na ƙorama ko wani guri da dai haɗo ku he an zo an haɗu a gun wani ya ga wani makocin ka ne rijiyar ku ɗaya makocin ka ne famfon unguwar ku ɗaya kuke ɗeban ruwa makocin ka ne ƙoramar ku makocin ka ne makarantar ku ɗaya makocin ka ne kasuwar ku ɗaya makocin ka ne gurin cin abincin ku ɗaya makocin ka ne ku kallaci karantarwa fa irin nawa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa wai dudan kar a bar mu da jahilci ka waye gari a zo ka tsaya a gaban Allah ana ce ga wani abu ba kai baka ce ai ba a isar maka bane wallahi an isar maka da sabo yan wa musulmi kuma wannan yana daga cikin abin da Allah iwa kansa iyaka da shi na zalunci yace ba zai taba azabtar da bawa ba ya turo mai gargadi ya zo ya gargade mu ya mana nasiha ya ja hankalinmu ya ilmantar da mu akan wani abu da ake so ma'aikata na addininmu na musulunci don ka san in ka je gaban Allah aka tuhume ka ma ba za ka zo ka ce ai baka ji saƙon ba to ya koyan wa musulmi mu yi ƙoƙari mu mutunta maƙotanmu mu yi ƙoƙari mu ga cewar hidimdimunsu da bukatunsu muna shiga ana yi tare da mu karka yadda wani abu ya zo ko shi bai san haƙƙin ba kai ka sauke naka ranar tuhuma sai ka tsira a gurin Allah madaukakin sarki amma in ka ce wai ai makoci na iya mun wani gani gani kai bai isa ba ma shi din me to ba shi kake wa ba kanka kaiwa in ka yi mai kyau kanka in ka lalata kanka ne yan uwa musulmi don haka wallahi mu yi ta iya ƙoƙari mu ga mun sauke abubuwan da duk ya ɗori a kanmu in wani ya gaza a wajen yi kai ka yi in ka cika ƙa'idojin da ake nema a kanka kai ka wuce ai to yan uwa musulmi mu yi ta ƙoƙari mu lura da zumuncinmu mu lura da maƙotakarmu mu kiyaye haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mana manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikinsu ake samun ɗaukakar daraja makoci ya rasu duk unguwar a shiga uku a yi ta kuka malamai su ji jiki wajen nasiha ba a yin kuka an rasu su kuwa su ce ba za mu iya jurewa ba ne wani a gurinmu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ai an samu shaida to Allah ya tsare mu Allah kuma ya shiryar da mu a bisa turba madaidaiciya wannan duk faɗakarwa da ake mana da nuna mana abubuwan da ya kamata Allah ya haskaka zuciyarmu ya sanya mana addinin ya kafa digadiganmu wajen yi masa hidima ko da zuciyarmu ba ta so Allah ya tilasta mana ya kuma hore mana ƙarfi da zimma wajen yi wa addinin musulunci hidima Allah ya hore mana ya zama ko da makotanmu ba za su cika haƙƙin ba mu mu cika nasu kuma muna addu'a su ma Allah ya ba su ikon su cika din yanwa musulmi wa'anda duk suka gabace mu gidan gaskiya muna addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda suke da rayuwa suna cikin hali na larura ko rashin lafiya muna addu'a Allah ya ba su lafiya mu kuma da muke da rayuwar mu muke jin da lafiyar mu a tunanin mu ne idan akwai wani abu da yake damun mu na larura wanda bai bayyana mun gane shi ba Allah ya kawo mana dauki Allah ya warkar da mu kuma Allah ya sanya wa rayuwar mu albarka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyi